yaran nan أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الله الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أساج رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصاري والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقطاعي فريج داري على الإدلاكي حاتم الأتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أم ربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشهيد اهدري لنا بهذا المحضر والتأت في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب المبارك حتى ترده إلينا في وقت إتياجه إليه اللهم فهمنا ما جهلنا بجاه من لا يلقى الهوى وبجاه صاحب الكتاب آه yau muna zama na sittin da biyu a cikin jawahirul ma'ani kuma muna magana ne akan in farkon abin da ya ɗauko magana muna tafiya shine kuntu kanzan mahafiyar lam'uraf falamma a habbabtu akan hubbu kawai duk karatun nan yana magana ne akan hubbu mun yi kwana biyu kenan ko majalisin mu yana akan hubbu ne duk abin da ya jawo hubbu ne akwai wani alherin da ya fito ba a karkashin hubbu ba babu shi babu shi kowane alheri yana fita ne da karkashin soyayya hubbu hubbu da na so to so din shine in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum to anan ne Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake yawaita magana akai hubbun sai ya zama yana da marati ba hubbu mataki ɗaya bane in an ce hubbu mataki ɗaya ne to ya za a haɗa soyayya na kafirin da bai yarda da Allah ba ko ba Allah, ko kuma mulhidi, ko kuma a mumini, balle ya zamo ya yi daidai da kuma tauhidi irin na arifai a kansa ne. Shin Allah yana son su, duka Allah yana so, to akan duka Allah yana so, sai malaman zai suka ce, to duka Allah yana so, to suratul mumtahana ta yi magana akan su kafirai aduwai ne na Allah to sai ce gaskiya ne aduwai ne na Allah abin da yasa suka zamo aduwai na Allah su zamo aduwon li rasulillahi ne eh shine dalili ai eh aduwwun lin rasulullahi ne eh inda ba su zamo aduwwun rasulullahi ba to ba su zamo aduwai na Allah ba domin a ka'idan Allah duk mutumin da ya ce ya yi imani da mazala to shine mumini ba na imani da Allah ban da manzo Allah ba in kai imani da Allah kai ba mumini ba amma kai imani da Allah kai imani da manzo Allah ka hada saboda haka idan mutum ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi ya shiga musulunci wannan da yawa malamai sun tafi akan wannan matsayin ne saboda manzon Allah shi Allah yake son a gane shi Allah yake son a bi shi Allah yake son duk ku tara lamarin ku zuwa wajensa domin shine kanzan mahatiyan lam'uran falan ma a habbabtu to me ya so abin da ya so a san shi da shi din shine manzo Allah shine in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah da gaske fattabi'uni to annabi Muhammadu za a bi sai aka yi canjin baki a lokaci daya in kuntum tuhibbuna Allah da gaske Allah kuke so to fattabi'uni ni na ku bi yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku to wanda ba zai gafarta musu zunubansu ba su ne a ada'ullahi al-kuffaru eh su sun yi imani da manzo Allah a sun yi imani da Allah ba su yi imani da manzo Allah ba sun yi imani da Allah ba su yi imani da manzo Allah ba ma dama baka yi imani da manzo Allah ba to kuma babu matsayi a wajen hajjin da ka rasa wajen Allah baka samu ba saboda hajjin ka wajen Allah shine son annabi manzo yin imani da manzo Allah to kaga anan abin da yake ta fama kenan sai ce maka to akwai muhabbatul muqaddasa akwai muhabbatul ala'i akwai muhabbatul ni'ani akwai muhabbatul amma to akan sai yanzu zamu koma zamu raba kowanne wannan ga kujeransa wannan ga kujeransa domin musulmi daban mumini daban a cikin muminanci ka fara tafiya ne cikin hanya shi ma mumini akwai wanda ke gaban shi akwai salihi akwai shahidi sannan akwai siddiki ubangiji ya nuna kuma an sake musulmi na musulmati mumini na kaniti na kanitati ta'ili na haka ubangiji ya tafiyar da marati din daban-daban to haka ko ne yake tafiya imanin wannan yana gaba da na wannan saboda kaza imanin wannan yana game da na wannan saboda kada amma dukkansu sun tashi ne daga kan bayin Allah kawai to inda ba muminai ba suna son Allah ma'ana kafirai suna son Allah amma ba sa son manzo Allah saboda kala hazal lahum ba su da rabo tunda ba su da rabo to su ne adanal martabati to shine jiya muka kai wa rahmati wasi'at kullu shay'in soyayyan Allah ya je ko'ina tunda wasi a kulla shayin tunda kulla shayin su ma kafirai suna cikin shayu to saboda haka ramin ubangiji ya same su sun samu amfanuwa da wani jinkiri shine dalilin da aka yi dogon magana muka zo kan mashi'a aka raba mashi'a gida biyu yana da yana da nuru yana da sa'ada yana da zulumu yana da azaba iqamu kuma wa'annan shi yake nuna maka kamala na ilahiya kamala ce ta ilahiya ta fito ta nan gurin to daga nan ne kuma za ta baka irada irada kuma ita ta kai ka ga kan kujerun da ake nufi shine dalilin da Shehu Jami ya kafa dalili da Annabi Musa tsakaninsa da Hadiru da Karuna ga yadda abubuwan da ya faru zumunci zumunci zumunci har ya kai nihaya wannan na ganin kaman summarizing haka an ɗauko karatun haka a dunkule in mutum bai fahimci karatun ba watakila zai gane da wannan Allah ya gane da mu takmil cikawa lima ta kaddama min ta kasimil maratibil muhabbati cikawa daga rabe-raben nan na martaban soyayya wa alaha da ma'abuta soyayya allazina sabaku fi sadar al-aya wanda suka rigaya cikin farkon aya kala sai na radiyallahu anhu shehu tijani Allah masa rahama yana cewa mahabbatullahi ala arba'ati maratibin son Allah ya kaskashe hudu ne al martabatul ula martabar farko shine mahabbatul imani soyayya na imani soyayya na imani akwai jibili akwai wanda kuma kake karawa ya yi wallazina amanu har ma a cikin amanu ya yi wallazina amanu aminu ya yi wallazina amanu aminu kaga aminun da za ka ce allazina amanu ne fa amma aminu ku ƙara imani ma'ana akwai akwai akwai tafiya gaba kenan ko da akwai tafiya gaba ya yi wannan su fa ittaqu rabbakum ne yawa ya yi wannan su to kuna nan ne da musulmai da kafirai duk a nan gurin aiki ya yi wannan su amma aka ji yayi wallazi na amanu an je level din matakin masu imani an ƙara gaba to su ma yayi wallazi na amanu din aminu kuma ku ƙara yin imani ta saboda haka akwai waɗansu abubuwa akwai yaki a gabanku akwai nata'iju wanda suke akwai fiyubatu akwai rahamatu akwai minanu akwai wuhubatu wanda Allah ya aje to ku ci gaba gaba dai ila al'amam ma'ana wallahu alam yana cewa wa qad taqaddama al-kalamu alaiha an gabatar da magana akan hakan wasaniya na biyu mahabbatul alai soyayya ne na ala'u fazkuru ala Allahi ko fazkuru ala Allahi ku tuna da ni'imomin da Allah ya muku eh iskuntum kaza me Allah ya muku eh ku duba lokacin da kuke kaza yanzu ko ya na muku ku duba kaza yanzu ya na muku to wannan ana jawo hankalin mutane ne su kara ganewa yawa iskuntum al'ada fa'allahu bainakum wasbatun bi ni'matihi ikhwana duk gashi nan wa kuntum ala shafa faratin minan nari fa an qadakum minha da ba ku yan wuta ne na dawo da ku aljanna duk annabi Muhammadin ne da ba ku yan wuta ne wa kuntum ala shafa faratin fa an qadakum minha na jawo ku na dawo da ku yan aljanna to gashi nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati eh kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati wannan shi yasa Allah ke dan me fazkuru ala Allahi ku tuna ni'imomin da Allah ya muku to kaga mahabbatul alai wannan amai lil hawasil mu'minina wasu daga cikin mu'minai wa taqaddama al kalamu alaiha aidan shine a cikin mu'minan nan saboda aikin da ke kansu shine dazun mu ce jiya ko shekaran jiya muke magana fazkuru ala Allahi a cikin mu'minan sai shauja ne a cikin su akwai wanda in ya shiga aljanna a cikin muminai yana da mata a aljanna adadin mala'iku, a ba'afun an ninka ma, sai ce fi kulli huri, fi kulli hurin macen aljanna ɗaya laha ƙasarun tana da gida, wa fi ƙasarwa huddamun akwai jariyatun huddamun saba'una alatin. To, wani hankali ne kuma nan gurin in ban da imani an wuce level din hankali an kai wani kujera an tsaya shi yasa ana magana da masu imani to wannan ma a matakin masu imani ne ake wannan magana sun shau jani su an bar wannan to kaga mutumin da yake aljanna na jin yana da mata dubu is it dubu goma sha ɗaya ko dubu takwas zaura is it za mu gaba da hadisin a gaba wanda kaman wanda bai da komai eh wanda bai da komai wanda bai da komai an gama wajen dubu nawa ne akwai hadisin wanda dubu takwas zaurawa dubu hudu ‘yan mata, ɗari hurul ini, na jin dubu goma sha ne da wani abu, ba faɗi hudamun ba, ɗaya, yana na cikin hadisi ƙwaƙwalwa ce ta rikice, amma za a gamu, insha Allah. To, wasalisa na uku, ma batun sifatu, shine soyayya na sifa, wa'adwa humul musammuna inda al'amati bil awliyai kaga yana mataki na uku kenan ta ka shiga cikin muminai to ka yi nisa to in ka ƙara aiki to daga cikin muminai ana zaben ka ne ka zamo daga cikin awliya ullahi saboda haka wa hum aksaruna fi naf'i lil amma sune mafi yawa sune suka fi yawa wajen amfanar da ammawa warajiya na hudu hiya mahabbatu zati shine mahabbatu zatil muqaddam wa alwa kuma siddiquna wanda suke ciki su ne siddiquna in siddiquna inda sawi wal baqai a watsake ko a cikin a cikin watsake wa qad taqaddama da kalamu alai suma alaiha magana ya wuce akan wayannan to wayannan gabaki daya ka ga maratib guda hudu ya zo al'ula wasani wasalisa warabi'a wa bai wa bakiyal kalamu magana ta tabbata ta yi saura ne alama bace sifati akan sifa allati hiya martabatul awliya maratib na uku kenan ko wa alaha da ahadinta da abu ala khidmatul lahi sun tashi sun saba akan hidiman Allah wa tawajju ilayhi sun fuskanci Allah bi qulubihim da zukatansu li ajali ma huwa alaihi min muhammadu sifati saboda abin da ke kansu na daga godiya cikin siffa illan ni'amu sai dai ni'ima ta'allaqu bi sifatil fi'liya shi ni'ima ya race ne da siffa na aiki kal khallaqi war razzaqi wal wahhabi wa amsalha fahum multahiquna bi ta'ifati saniya wannan sun rataye ne an rataya su sun an riskar da su da ta'ifa na biyu shine muhabbatul imani kenan illa annahum arba'a minhum sai dai kuma sun fi wa'incan ta'ifa na biyu din saboda akwai abubuwan da suka rataye da shi cikin aikin ni'ima wannan da'ifatun akwai waɗansu jama'a ta'allaqu bihi sun rataye da shi lima huwa alai min sifati karamihi sun rataye da Allah ne saboda abin da ke wajen Ubangiji na daga siffan karamci, ɗaukaka, godiya, fa ha'ula ya sahabu ta'alluqu bi sifati su ma wayannan sun rataye ne da da da sifa illa anna ma'ahum baqiyatun sai da akwai abin da ya saura min mulahazatil ata'i wajen kallon kyauta minhu daga wajen ubangiji wanda zai musu ta subhanahu wata'ala wa huwa darabun wannan an buga musu misali min muhabbatul ala'i wan na'amai su ma an sa sun koba cikin a wancan mataki na uku kenan shine muhabbatul ala'i wan na'amai sun kalli wani abu a gurin wa da'ifatun akwai waɗansu jama'a ta'allaqu bihi sun race da Allah wa da'abu ala hidimati sun tsaya akan hidimansa lima huwa alaihi min sifatin zatiya saboda abin da ke kansu daga sifa na zati وهي سوني سبوبين نان غدا بيار الكبرياء والعزمة والعز والجلال والقلو wannan sifofi guda biyar babu wani abin da yake tsarsuwa a jiki zallan tafiya ne kawai wal muta'alliquna bi hadhihi sifati wanda suka rafe da wannan sifofi muhabbatan wa khidmatan ma'ahum akwai muhabba akwai muhabba akwai hidima ma'ahum tare da su rashahatun min muhabbatin zati yayyafi ne an yi musu yayyafi ne daga soyayya na zati fa inna hadhihi sifatin zati wannan sifa na zati al-asliya ta asali fala hazzun fiha lil makhluqi babu wani hazzi cikin ta ga wani mahaluki shine wannan tibriya'u azmatu izzu jalalu ulu wannan sifofi guda biyar innama sifatu sifofin allati yakunu biha mufidan li halqihi ita ce siffanta anan tana zuwa ne ta koro ga halittarsa al-ludfu wal khuluqu wal rizqu wal hibatu wal afu wal karamu to abin take korowa kenan wa halitta eh ta koro mata arziki kyauta gafara karamci badi'a eh badi'a wannan abubuwa guda eh badi'a hulkun kenan ba wa misaliha fal muta'alliquna biha wanda suka rataye da ita mutalibuna biha tsaihi suna neman kyautansa wa mannihi da baye-bayensa wal muta'alliqu na bi sifatin zati masu rataya da kuma siffan zati lam yuridu minhu shay'an ka gani sama wancan shine muhabba na karshe maratib na hudun nan kenan sai masu ta'alliki da siffan zati to su ba sa neman wani abu wayannan suna neman wani abu shine can in ka ga mutum yayi sallah an can kai sallah za baka lada kaza mumini ne matsayin ka kenan kai ma kana yin sallah ne kana kiyamul laili saboda Allah yana da aljanna yana da mata kana son ka sha giya a lahira ba ka sha ta duniya ba to za ka sha ta lahira to tunda kana son haka wani zai ce to shi kiyamul lailin sa Allah ka sani ni dai ina sallah na ne misali dan in samu mata a aljanna wani kuma yana yi ne ko bai faɗa ba ya ji Allah yana da kyauta ne wanda zai bayar in aka bi shi wani kuma yana yi ne dan Allah ya cancanta ba ruwan shi da aljanna ba ruwan shi da tsoron wuta eh shine aini to shine wannan wanda ake magana akan matsayinsa eh wannan shi lam yuridu minhu shay'an eh to shine wajen azma kibriya'u izzu jalal ulu lana hadhihi sifatu mata barazat lil iyali duk lokacin da ta bayyana fili imtihaq al mushahada tana tana shafi wani mushahara ne ta hata liƙarar lalzi yalzamu saboda akwai ƙariya wanda ya lazimci sunan fa yana la ya iko ahadin min al-khaliqi mutala ta azamati babu wani halitta da ya isa yayi mutala azamatu lillahi ko jalalansa ko uluhu ko kibriya'u ko izuhu babu shi halitta babu shi ba wanda yake matsawa nan gudun to amma matsowanka gaba ka wuce wancan to an san nan kanfa amma kuma ba yadda za ka yi yawwa ba yadda za ka yi wani za a nan ne yushaq wa yumhaqul mushahadatata ake motsewa ake shafewa ake matse duk wani abin zai zama mushahada ne a karkashin sa falau su ila mu'allaqu biha da za a tambaye wanda ya rataye da ita masalan lima za ta hudamu rabbuka dan ne kake hidima wa ubangijinka wa tanqadu ilayhi dan ne kake yanke komi sai Allah la qala da zai ce lima huwa alayhi min al-azmati ina yi ne saboda girman sa wal kibriya'u da da da da kibriya'u ubangiji la yuna la liyana lani minhu shay'an ba dan Allah ya bani wani abu ba fa inna ma hum rashatun to wannan abu su yayyafi min muhabbatin zati daga daga muhabba na zati muqaddasa kenan wannan shine ƙurewa gurin da sufaye kowa yake son ya je shine maganar rabi'atul adawiya kullum ya abudu na ka hau fanari da yawan su suna bauta maka ne dan kana da wuta wasu kuma suna bauta maka ne dan kana da aljanna sai ta cewa ana la abtagi bi hubbi badila ni ba na maka bauta dan kamun musanyi ko karka ka bani aljanna ko karka sani a wuta duk abin da za ka yi kai ni ba baiwar ka ce shi ne to gurin da ake son a je kenan idan mutum ya je nan to ya gama yana daga cikin aftu wato ya miƙa kansa shine ake faɗa a sufanci ɗabi'a kare yana da ɗabi'a goma ɗaya ne kawai mazmumu eh ɗaya ne kawai mazmumu shine kin bako amma duk sauran mahmudu ne baya bacci cikin dare ina da abu salihi na la yanamu na laila sannan baya raina kaɗan yana da kana'a idan mai kare in kai ya san kai ne ubangijinsa to idan da kyar kake nema markashi makwabcin kai yana yanka saniya ba zai koma wajen wancan ba zai yadda da abin da Allah ya ba shi ba zai koma wajen wancan ba yana nan a wajen ka sai dai je ci a can ya dawo wajen ka ya yarda da kaɗan sannan idan ka dake shi duk yadda aka sai ya dawo ya baka haƙuri ba zai guje ka dan kayi masa wani abu ba amma na yanzu kuwa Allah yana hana ka kuɗi ka ce ba za ka yi sallan ba ba duk abin da zai faru ya faru an sa ka ga abubuwa da yawa to duk ayo duk wa'annan alamomin na zama abdu ne shi yasa ake son mutum ya zamo a wajen ubangiji kaman tsakanin kare da rabbu to kai ma ka zamo haka amma ka kiyaye daya kin baki kawai shine illa to irin wannan wa ba da hadal muhabbatin zati bayan wannan soyayya na zati wani yalin siddiƙina mahalli ne na siddiƙai wa min wara'ihim bayan su min al-mursalin wal malaikatu wan nabiyina wal aqdamu ne suke kan wannan su suke da wannan suna qala radiyallahu anhu sai shehu da ne ci gaba da bayani wa bayan tajariji tafiya da shi a hankali fi hadal maratib al madhkura fa sahibul mahabbat al iman shi ma abucin soyayya na imani idza dama tawajjuh ya ila Allah ta'ala idan ya dawama wajen fuskanta mai da lamarin su ga Allah wala zama kalbu zalika zuciyar salizim haka in ta kalamin ha ila mahabatul alai ka an ci gaba kenan yayi wallazina amanu amilu kenan eh in ta kala min ha ila mahabatul alai wannan amai li'anna alamin ha domin ta ta farkon ta imanin wa sahibul mahabatul alai wanne amai shi ko mai alai da ni amai idza dama ta'alluqu biha idan ya rataya ya ci gaba da ta'alluki wa tawaju ila Allah ya fuskanci Allah bil qalbi da zuciya ala tariqiya a hanyarta in ta hafi ila mahabbati sifatu shi kuma zai mai da shine muhallin sifatu fatta qala ila hina izin ita kuma za ta ja shi ne hina izin wayya alamin ha ta ci ala ita kuma kaga yayi wallazina amanu aminu dai kenan kaga ana kaiwa ana tura ka gaba ana tura ka gaba wasaibul ma bati sifati mai wannan muhabba na sifa fanta kala ila ila izin wa idza dama tawajju idan ya tsaya yana fuskantar Allah wastaqama sayruhu ya tsayar da tafiyarsa wasu luku da sulukinsa in ta kala bina ila muhabbatul zati zai tashi ne ya koma muhallin zati wayya a ala ita take sama da kuma na ala'u ta sifa wayya gayatul kusuwa to nan ne ba a wuce gurin wa mata wasala ila mahabbatin zati duk lokacin da soyayya ka ta kai zatin Allah kake kallo cikin aikin ka baka kallon aljanna baka kallon wuta ba ce makwarancin ba a so ba amma maratib ne na tarbiyya na baka kai ba wannan kuma maratib ne na tarbiyya an kawo ka ka kai muhallin da ake bukata to idza mutani annahu yashmu ra'ihatun minha to yana yana jin kanshin ra'ihan ne fakat kawai in taqala ila al-fana zai ciru ne zuwa ga fana'i martabatan wajen martaba ba da martabatan bayan wata martaba fa yakunu amruhu awwalan tarkon abin da zai fara gamuwa da shi in ka fara shiga fana'i na ka sheki rasha na zati aliyya to farkon zuhulan za ka rasa abu inda kake anil akawani ba ruwanka da kaunu a lokacin komi naka za ka daina ganin su za ka musu sallan gawa ne summa sukuru sai ka shiga maye summa gaibatu sai ka kuya wa fana'an ka kare ma a shi'uri bil fana'i amma ka san ka kara ka ƙare amma ka san ka ƙare summa ila fana'il fana'i to fana'i hawa biyu ne sai ka ƙare cikin ƙarewa wawa annahu lan yahissu bi shay'in a lokacin kuma baka jin komai shi'uran ko shi'uri wata wata hamiman wa hissan wa atibaran wa gaba aqalu a lokacin hankalinka ya bace baka nan wa da tunaninsa wansa haka adadu komi naka ya ƙare wa kammuhu kamiya falam yabqa illa al-haqqu bil haqqi lil haqqi fil haqqi a lokacin babu abin da ya zauna babu abin da yake nan daga Allah sai Allah sai Allah sai Allah ko daga Allah sai Allah cikin Allah akan Allah wa huwa maqamul fathi wannan shine maqamul fathi ka kai nihaya wani bidaya kuma shine farko bidaya nihaya wannan shine to idan mutum ya kai nan yani bidayatul ma'rifati shine bidayar ma'arifa wa sahibuhu ma abucin wannan idza afaqa idan ya dawo min sukurati daga mayansa ya kuzu fi taraki to ba abu ne man saura kuma sai dai ya gane taraki daga wannan kujeran wasu udu da hauhawa fil maqamati daga wannan maqamin ya koma wannan daga wannan maqamin ya koma wannan ila abadil abad bila nihayatin ya kai level din da aka yanta shi an tura ka je ka kawai wa anna ila rabbikal muntaha shikenan yanda asalin tauhidin yake kenan ma dama mutum bai dauki tauhidi da wayannan maratib din ba to kawai gashi nan ne kaman kawai kwallo kake a gaban mabuga sai inda aka buga ka a yi can da kai kana ganin ka gane a cikin dima ba gane ba an dawo da kai ka gane a sake mai da kai ka gane a sake dawa da kai kawai bol kawai a tsakanin mabuga kuma yara sai abin da hali tanbihun faɗakarwa wa bayanin da bayani fi istidlal akan kafa dalili dai ala annal kuffara mahbubun shi wata jani bai wani magana ba eh har yanzu zai ka gane kafirai mahbubuna Allah yana son su ومرحمون كما الله ينا مس رحمة كما سبق في الشرح قوله تعالى كما دي فدا مكا قل إن كنتم تحبون إن كنتم تحبون إن كنتم كسانتي كنا سو سو an yi magana ba sa ciki saboda haka Allah yana son su ai kowa ya shiga in kuntum kuntum yawa tuhibbuna in dai kuna so kowa ya shiga saboda haka babu wannan babu wannan a ce a ba wani a ciki babu ƙarya ne kowa yana ciki suratul ali imran ila an qala shayhana ashau gani ce wa biya da muhabbati a cikin wannan soyayyan jami'al awalin kowa yana ciki hatta al kuffara hal kafirai fa innahum mahbubuna indahu domin soyayyu ne a wajen Allah ila ma zikira fi haqqihim zuwa ƙarshen abin da ya abbata cikin haƙƙin su kuma qala radiyallahu anhu sai shau gani sake fada mustad dillan ala kauli yana kafa dalili a fadansa a taharatu taharata ne tsarki kashi biyu ne taharatul asliya wa taharatul ardiya akwai tsarki yanda ka zo daga can rabbul izzati asliya kenan wa taharatul ardiya da kuma tsarki wanda kuka zo kuka hadu fa taharatul asliya tsarki na asali kiya fi jami'il mawjudati duk wanda aka same shi to yana da tsarki jumlatan wa tafsilan jumlatan wa tafsilan jumla da tafsila karka ji an ce mushrikai ba sa shiga masallaci ba shiga masallaci ba suna yawo gunda kake yawo suna zama gunda kake zama saboda haka wannan ya kawar da tsarkin su anan an hana ka wata mu'amala da su an ce kai hannu da shi ka je ka wanke hannunka ba haka bane saboda haka akwai tsarki tare da shi akwai tsarki to akwai asli akwai kuma arin to shi ne ake nishi na manzauha wa mujtadaha min sirri ismi gurin da aka shiro ta da yadda aka sa ta daga sirrin sunansa ne al-quddusu sunan Allah al-quddusu fa inna ismu al-quddusu sunan Allah quddusu mutajalla fi kulli zarratin min al-wujudi sunan Allah ya yi tajalli akan kowane zarra minal wujudi daga cikin samamu. Wal kudusu shi kudusu kuwa tsahirul kamili shi ne tsarki cikakke min jani na ka'isi wanda ba shi da tawaya. Ya ƙulu fil asma'i Idrisiya ya faɗa cikin asma'u da Idrisiya abin da makaranta baya daga cikin asma'an da wanda na yi bayani a kansa. Eh, yana cewa ya kuddusu tsahir min kulli suyin falashe in azihi min jani harki bi lutfi wannan fa ma fil wujudi illa tsahirun kamilun kenan ya kuddusu tsahir min kulli suyin ya kuddusu mai tsarki daga kowane muni falashe an yi azihi babu wani abin zai da zai zai rabu da shi min jani harki daga cikin dukkan halittarsa bi lutufi da lutufinsa fa ma fil wujudi illa tsayirun kamilun babu wani abin da yake cikin samuwa sai dai mai tsarki da cikakke litajalla ismul qudus saboda tajallin sunan Allah qudusu ala kulli zarratin a kowane zarra fa kullama halaqahu duk wani abin da Allah ya halicce shi tajalla fi ismul qudus Allah ya masa tajalli da sunan qudus fa lawqa at-tanjishi da an samu wani najasa fi zarratin min alwujudi a cikin wani zarra daga cikin samun lawaka an naqas fi sifati alkamila da an samu tawaya daga sunan Allah ko ba za a samu ba wayyal qudus an jami'in naqaisi shine taqdishi na dukkan tawaya wa bi yulzamu ta'qili wannan shine ke nuna bata uluhiyya a ce in an samu ubangiji ga ga wani suna na Ubangiji amma bai da tsarki to shi kenan ya ce kuma Ubangiji ai bai cika ba kenan ta'dil kenan wal uluhiyyat shamilatun shi kuma uluhiyya shamila ne li kulli zarratin ga kowane zarra li anna al uluhiyya domin Allah ma'anar su kenan hiya martabatul jami'atul muhitatu lillahi martaba ce wanda ta tare wanda ta kewaye ga Allah fi jami'il mawjudat cikin duk wani abin da ya kasance ai wala in sa lahum man halaka samawati wal ardi ne suke amsawa ilahun da yake nan hanyar da ke da sun san Allah fama fil wujudi babu wani a cikin kaunu illa dakhilun tatal uluhiyya sai na karkashin uluhiyya ne bil hudu'i wa tazalluli kaskantar da kai da kaskantar da kai wal ibadatu wa tasbih wa sujudi yayi ibada kuma yayi tasbih yayi sujudi falau tanajjasat zarratu da zarra za ta yi najasta ma sahalaha bai inganta ba an ta tawajjaha lil ibadati ya fuskanci shi wajen ibada wa sujudi lahu wa tasbihahu wannan shi ne zai rikitar da malamin zahiri tsura zai rikitar da malamin zahiri tsura amma dai ya yarda wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi tasbihin da suke wa Allah a kujeran su daidai ne shine in ka lura wai idan ka ce a bayan gida kai hukuncin ka daban ne da na dawabu hukuncin ka daban ne hukuncin gaba shi ke kan dabba ba yanzu tsutsan da suke cikin bayan gida su a wajen su najasa ne a cikin masallacin su suke kuma sa ta ji da ubangiji a kujeran da suke yi domin ba su yi ba za su mutu kan sai ka ɗauka tun da nan najasa ne najasa ne a kanka ba najasa ne a wajen su ba yusa biyu da umarni su mata wata larabi ɗau'an wa karhan babu wani abin da ba tanzi yake a kujeransa ba babu yanzu da alade da kare wanne ne fi dama dama ne to abin da yake faruwa kaga duk abin da yake da rai yawunsa ba na jasa ba ne shi ne to ta irin nan za ka koma yawunsa ba na jasa ba ne guminsa ba na jasa ba ne don ka rungumi kare kana da alola alolan ka bai baci ba in ya zo zuwa maka yawu alolan ka yana nan saboda yana da rai wawo yi sabbi wallah Isabiyullah akwai abubuwa da yawa wanda mutum shi yasa je na ce maka ka samu malami ka ce da Allah ya gaya maka zunubi sittin wallahi sai ya yi da gaske zai faɗa maka zina ya fi sani zina ƙarya sata shan giya ana zuwa sittin sai ka ce to a ci gaba sai ka ga yana ta dogon tunani kafin iya kawowa boyayyun kuma sun ninka wannan so dubu sittin shi yasa in ba bayin Allah ka kama ba za ka kai ba domin abin da kai ka sani wanda ya fito maka ne wanda ya fito maka ma fili shi ne wanda ya fito maka fili shi ne kaga mai adari ai hamsin ya kawo ya aji hamsin ya kawo a matakinsa ya aji wala ya hillu an ya fada kaza kaza kaza kaza kaza misali boyayyun su suka fi yawa saboda haka shi rike yin sigifari da salatin annabi shine yake kan mutum saboda zaka yi tagogwar maya kana fadawa cikin bala'i ma baka san ka fada ba eh saboda to yin sigifari shine zai maka magani shi zai ma magani saboda ka shiga wani kogon ka fita duk zunubi ne kai baka sani ba ma yanzu nawa ne mutane suka san shiga kasuwa bala'i ne abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ce babu mutumin da ya shiga kasuwa ya fito ba zunubi babu shi in zaka shiga kasuwa sai ka fito da zunubi in ko zaka shiga kasuwa ka fito ba zunubi sai dai ka ce la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir ka shiga kasuwa shi in zaka shiga kasuwa ka fito ba zunubi amma in baka karanta wannan ban ka shiga sai ka fito da zunubi ka je shiru kawai ba ma shagonka ba ka shiga kasuwan kawai ka fito to ka ebo ai ai abubuwan yadda suke kenan to ta ina mutum zai kai shi kawai kasuwan sa yaje ya je neman kuɗin sa ne shi gani kawai bayi da wani abu to babu sharrin guri kaman kasuwa babu mafi alhairin guri kamar masallaci kamar yadda aka shiga masallaci ka fito da lada aka aka shiga kasuwa ka fito da zunubi to haka abubuwan suke saboda haka dole sai an nuna mutum in ba nuna maka ba za ka iya ba to in kuma baka iya ba kama wanda suka san abin sai ka tsira eh amma ba haka ba a kaiwa Allah ya kiyaye mu fa taharatu shamilatul laha ita tsarki ya yi shamili min haisu yi datul uluhiyya saboda sunan Allah ilahi wata jalla ismul quddusu da kuma tajallin sunansa quddusu ala jami'iha akan kowane zarra ne daga mawjud fa hadhihi taharatul asliya wannan shine tsarki na asali wanda kowa ya fito akwai wani mutumin da ya zo a duniya siffarsa ba na sai na rasulullahi bane akwai shi akwai wani wanda ya zo aka yi shi sunan shi mutum ne kansa ba mimun ba ne nan ba ha'un ba ne cikinsa ba mimun ba ne kamansa ba dar ba ne ko da yana bautan gunki ba asalin safa muhammadu ne asalinsa muhammadu ne ya sani bai sani ba muhammadu ne wannan asaliya ne wannan ne yake da laifi a wajen Allah babu saboda haka ba wanda ake sa shi a wuta a wannan siffan sai an canza ka amma ba wannan siffan ba ba wannan siffan ba abubuwa suna nan da yawa wa ma'anar tajalli ismul quddus ala jami'a ma'anar tajalli ismul quddus ala jami'a fasiru talabu kaifiyatu zalika to za a nemi kaifiyan yaya yake man la fahima lahu min ahli zahira wanda malaman zahiri ba su fahimci ya abin yake ba wa kai ce su zalika kai jin yadda abin yake kaulu sallallahu alaihi wasallam zai dawo ba zai faɗa ba ga yadda abin yake inna ma qamal wujudu kullu bi asma'illahi ta'ala azahiratan wa batinatan duk wanda ka ganshi magana nake gaya maka kenan sunan Allah ne duk mutumin da ka ganshi sunan Allah ne duk wanda ka ganshi alif ne ko a nuna mana in kai reshe ma alif ne kai reshe ma alif ne balle kuma alif ne kowane mutum ɗaya siffan Allah ne sunan Allah ne da ne Allah ya fara magana wa mutane ne a lastu bi rabbikum a yace mutum biyu ne a haɗe ko ɗaya ne mutum alifi ne gashi ai kowaye ma kalla mana in akwai wani canji ne ba wani rufa ido a jahilci ne mutum bai san me ba kawai jahilci ne mutum bai san me ba amma alifi ne kowane mutum shi ne shi da to bari mu gaya muku in mutumin da kake zahiri baka gane ya halaran yake ba ta kalishi to mun da maka daga nan to na a dawo in ka duba alifin kuma da ga muhammadu ne yayi Alifi ne ko Muhammadu ne. Shi kuma babu wani mutumin da ya tsaya ba da sunan Allah ba babu shi ne. Babu. Wa ma'ana zalika ma'anan wannan fa ma fil wujudi zarratan fi ma fawqa ha min man daqqa aw jalla fardan fardan illa bisaqa alaiha nur ismun ismun min asma'illah ta'ala. Babu wani a cikin wujudu kaunu zarratan zarra ne fa ma fawqa ha ko sama da zarra man dakka au jalla ko ya yi siriri ko ya ɗaukaka fardan fardan ɗai ɗai ɗai illan basada alaiha nurun sai akwai wani haske a jikinsa wani haske ne min asma'i min asma'i ta'ala sunan Allah ne yake ka walau la zuhuru zalika nur ba dan wannan hasken ba alaiha wan bi sa'i shin fadan alaiha lama zaharatul lujudi da babu wani abin da zai bayyana cikin kaunu babu wani bakiyar fi tsayil adami da baka nan kawai da mutum baya nan babu wani samamme dole baya nan fala yashtraku mawjudani fi ismin wahidin ba da samamu guda biyu a cikin mutum daya ruhi nawa ne a jikinka to me ruhin yas'alunaka an ruhi yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila me yake jikinka da ne aka tsaye da kai rashin minan nuri rashin minan ruhi wannan ya yi dai shi ne babu wani mutumin da aka yi shi ba ba sa mara rai din ba ko in ba ka dare sunan ka babu to ko aka sa maka rai ai tsarkakeke ne ka taɓa jin an ce ruhu yana da laifi a nemo a makala masa mu ji ta inda za mu kalamar zai yiwu ba zai yiwu ba to haka Allah yake wala yakun lizaratu min ismani zarra ba ta hada sunaye guda biyu duk zatin wahidin a zati daya zati shine jikinka abin da ke cikin jikinka kuma shine yanzu misali ni da zati na ne ke zaune ni da zati na waye zaci na waye sifa na ina zaci na yanzu sifa za ka faɗa a matsayin zaci a zacinka haka haka da ka ce zaratan zacinka haka sifanka kuma baki ko sifanka fari ko sifanka mai katon kai sifanka mai gwalagwalan ido sifanka wannan siffa da aka yi ta faɗa zaki kuwa yana jikin siffan ne amma kuma ba a bayyane yake ba wa kuwa shi yake tafe da siffan wannan buhu ne asalin ni din yana cikin buhun wannan buhu ne wanda kuke gani asalin ni din yana ciki wanda yanzu ina mutuwa ba za ku gana rame ba ne ba nan motsi ba ne saboda an cire shi a yadda kuka ganin haka za ku gani watakila man ƙara kumbura in je aka koshi an cire nin kuma to wancan zatin da aka cira shi ne asalin asalin shi yake nufi da shi yake a shi na yayi abin magana an bisa da anwarul asma'i idan aka shimfiɗa wannan haske na sunaye na ilahiya zahara ala kulli zarratin min alwujudi zai bayyana akan kowane zarra daga minal wujudi daga samuwa azimiha wa hakiriha ko mai girma ko walakancacce zai bayyana ciki amma fil wujudi kullu ila zuhuril asma'i in ka duba cikin dukkan dukkan kaunu gaba daya babu abin da zai bayyana sai dai zuhurul asma'i ilahiyya asma'ul ilahiyya ne zai bayyana bi anwariha da haskenta wa bi wasitati zalika nuri ta wannan wasidan wannan hasken zaharatul mawjudat kowani saman me ya bayyana fa idza arabta hadha idan ka gane haka wa arabta anna alwujuda ka fahimci wujuda kama kullaha bi kama kulluhu bi kullaha anna alwujuda kama kulluhu bi asma'illahi ta'ala kowani zarra fardan fardan kowanne ya tashi ne bi asma'illahi da sunayen Allah wal asma'ul ilahiyya sunayen Allah dakhilatun ta ta hidatul uluhiyya sun shiga karkashin hidatul uluhiyya ne cikin sunayen Allah wa kullu asma'il ilahi dukkan sunayen Allah tajalla alaiha bi ismil quddus ubangiji yayi tajalli da sunan quddusu fa innal quddusa shi quddusu tsarki min asma'iz zati yana daga cikin sunayen zati falƙudusu tattasin biyu zati shi kuma ƙudusu zati yana siffantuwa da shi wa siffatul da siffa wal asma'i da sunaye balla haqqu subhanahu wa ta'ala shi ubangiji ƙudusun mai tsarki ne fi zati cikin zatinsa ƙudusun mai tsarki ne fi sifati cikin siffansa ƙudusun mai tsarki ne fi asma'i cikin sunayensa wal wujudu kulluhu a ayanul asma'i kowane kaunu da ka gani a ayanin idanuwa ne na al'asma'u na sunayen Allah. Kagan ka gane mutum a alifin, ka gane cewa alifin ne mutum. Ne ta caccanzawa ma har ya zama maka ha'un, har ya zama maka duka dai, gashi nan. Ya zama maka lallan, ya zama maka hakuri ma duk za ka gane shi. Wasirin Ismail Kudus, shi sunan Allah Kudus mutajalla alaiha. shi ya yi tajalli a kai fa za ma'anar tajalli ismul quddus shi yake nufi da ma'anar tajallin sunansa al quddus ala jami'il wujudi da dukkan samanni wai zahiratul asaliya shine tsarkin nan na asali allati kulna wanda muka faɗa baya wa hadal kalamu wannan magana min ulumil arifina muna magana ne a matsayin arifai lama da halafi da ahlin zahiri malamin zahiri ba abin da ya sani ba zai shigo nan ba in ya shigo zai fita shi yasa kullum shehu ibrahim radiyallahu ta'ala lokacin da ya tafi masar jamaluddin abdul nasir ya kamba mashi ibrahim ya girmama shi sai malaman azhar sai suka ce jamaluddin abdul nasir yana son ya ɗora shehu ibrahim a kansu hafizul misri sai ce a'a ba jamaluddin abdul nasir ne yake son ya ɗora shehu ibrahim a kanku ba ilimin shehu ibrahim ne ya ɗoro a kan naku sai suka ce ba su yarda ba suna son a yi zama ya ce to ai sai suka samu jamaluddin abdul nasir suna son a kira shehu ibrahim a gwada ilimi a ga yawa jamaluddin ne ce kuke so suka ce haka suke so ya ce babu laifi ya gayyaci shehu ibrahim ya gayyato su ga baki daya a lokacin kuma duk misra babu wanda ya kai hafizul misri sanin hadisin annabi muhammadu su jami'an sun sani shine marji'i in ana musu a cikin jami'a akan abin da ya shafi hadisi wajen sa ake zuwa shine zai warware hadisin kaza ne ko hadisin kaza ne ko asalin sa kaza ne sun san wannan gaba daya shi kuma ya ni kauya shi Ibrahim Hafizul Misri shi kenan da haka zo aka hada sai suka yi masa tambaya a tsakanin usulu da fikihu Shehu Ibrahim ya amsa musu, in suka bar tambaya sai ya amsa musu gaban tambayar, sai su gane cewa ashe in suka bar tambaya sai ya amsa gaban tambayar. Ba wanda suka tambayar ba su tabbatar da an sani. Can sai suka yi shiru, sai Jamal Abdul Nasir sai ya ce, To, ku tambaye shi mutu sha biyu fil Ƙur'ani. Sai Shehu Ibrahim ya ce ba su iya ba. Shehu Ibrahim ya ce musu ba za su iya ba. Shi ne shugaban Misira, ai dukkansu malamai ne, ai malamai ne. Ya ce ku tambaye shi mace sha biyu filin ya ce ai ba su iya ba. Sai ce me yasa ba su iya ba ya ce ai ulama uzzawahir ne. Ba arifai ba ne, arifai ne suke da magana a kan mutu sha biyu filin amma ba malamin zahiri ba. Muna tabbatar muku da maganar Shehu Tijjani. shiru suka yi malamin hadisi ya ma gashi yana zaune shi kuma sallama ya san shehu tijani shehu ibrahim yana gaba da shi daga ranar suka yi wuya suka yarda da cewa shehu ibrahim shi ne takurin gusu wannan abin da yake faruwa kenan shi malamin zahiri akwai gurin da ya tsaya kamar dai maganar muminancin nan dai to an ya shiga wancan bangaren ai duk izala ta shiga gurin da bata sani bane akan ta sani shi ne problem ɗin ai ta shiga gurin da bata sani bane akan ta sani kuma har da ta yi wa'azi duk ka yi wa'azi ka ce mai baka san abin da ake magana a kan shi ba kai ba malamin hisabi bane an zo ana magana akan ramzi na hisabi akwai garbu akwai sharku baka san ɗaya ba sai ka zo ka ce ƙarya ne an ce maka in ka bugi a cikin sharku da garbu ga yadda garbu suka ɗauke shi ga yadda sharku suka ɗauke shi a nahu ma akwai bambancin kufa da busra akwai bambanci in ka ɗauki wannan in baka san wancan ba sai ka ga wancan sun yi kuskure ne ko ba kuskure ba ne zamakshari da ka ga abubuwa da yawa to sai mutum ya zo kawai ka tunkari abu da ƙarfi ka ce sai ka yi hukunci akan fahimtanka ta ina za je shi yasa iyaye mai su gan su yara ne ko kallon su ba sa yi saboda ba abokanan magana ba ne don ka zo ka yi magana da mutum to ta ina za ku fara wai wani na ji a unguwar rogo a cikin littafin mu jawaratul kamali jawaratul ma'ani ne ke son ya ce ba wa cikin littafin mu jawaratul kamali kuma ya ajiye mata ne wai yana musu tafsiri jawaratul kamali kuma littafin mu kuma har yana rantsuwa eh a cikin littafin mu jawaratul kamali jawaratul kamali littafin mu to wannan in zaka yi magana da shi ta ina zaka fara me zaka faɗa ya fahimce ka saboda haka ka wuce wannan kawai ka tafi shi ne saboda ka ce zaka yi magana a ɗaura kashi ko a bata igiya ji hausawa sai irin wayannan abubuwan suna nan da yawa shi yasa la yultafatu ila amsalihim shi yasa wani lokaci aka za ce kawai in ka ji ka kau da kai ga barin mai jayayya shi ya zalika mablagahu min al-ilmi ya goyin ya sani amma da an yi masa karatun mai koyon jirgi a yi ko? eh a yi masa karatun mai koyon jirgi ake mai koyon jirgi ne ya zo ya shiga jirgi sai ga irin littafin na a ba ca za ka ce in ka danna 1 2 3 jirgi zai motsa sai danna sai jirgi ya motsa za ka ce an ka danna 2 3 4 jirgi zai falla a guje sai danna sai jirgi ya falla a guje za ka ce in ka danna 1 2 jirgi zai tashi sama sai danna 1 2 sai jirgi ya tashi za ka ce za mu haɗu a littafi na biyu ya sanye da zai yi ko zai ce a turo man littafin ne sai da ya tashi sama tukuna sai aka ce to za a haɗu a littafi na biyu ai koya yake to amma sai zamo malami bai bari ya koyan bai zamo malami ai dole a halaka dole a halaka duk kowane abu in baka kai level din abun ba to halaka ne kawai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na'am wa ma taharatul ardiya to kaga an dawo wacce taharatul asliya ne taharatul ardiya hiya ma nassa alaihi subhanahu wata'ala fi sharhi shine abinda ubangiji ya faɗa wai ya kaulu innamal mushrikuna najasun to abinda zahirai malaman zahirai suka sani kenan ita shine to wancan din kuma ƙarya ne akwai shi ko babu to ga wannan wa ma dallat alaihi rusulu shine wanda manzanni suka yi nuni min tiqail ashiya'i na kiyaye abubuwa almutanajjisatu dukkan da yake da najasa yani almahaqu bin najasati ha wanda aka masa hukunci da najasarsa shar'an a shari'a la asalan ba asalinsa ba inda ibada ce wajen ibada fa inna najasati ha domin najasarsa aridatun laysat zatiyatun ai duk wannan jasad da ya shiga cikin ai arili ne zuwa yi ba asali ba ne mutum ya yi janaba an halice ka da shi ne zuwa ya yi ba da shi aka halice ka ba saboda haka duk wani illa ko mutum ne aka ce kafiri ne ai ya kafirta ne kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawahu ka gani in ka ɗauki wancan hadisi ma zai baka illa na ba yu hawi dalihi ai na jisa kenan shiga masa awi na jisa dalihi ko to shi kenan na jisa in yazo ce la ilaha illa muhammadu rasulullahi ba cire shi ba ashe haduwa suka yi dama can da tsarkin su yazo to asliya kenan wannan ariji ne shi kuna haduwa ne a nan duniya in mutum ya sha giya ta ce me maganin giya ka ce astaghfirullah ai da farko ma tukunna in ka sha giya giya ai arili ne najasa ne amma arili ne ba asli ba ne ya zo arili ne bautan gunki arili ne ba asli ba ne domin a zamanin annabi sulaiman bautan gunki ba komai ba ne ana yin ado da shi a gida ana yin abubuwa da shi a bar shi ba komai a zamanin manzala manzala ce a an kawar na yi bayanin wannan a baya kaɗan wannan maganan sai na umaru hajarun ya ce innaka hajarun laula an ra'aitu rasula sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka kai dutse ne ya faɗa wa hajarul aswadi ya ce ba dan naga annabi ya sumbance ka ba zan sumbance ka ba to ganin sumbantan sai ya zamo an halatta shi sumbantar shi ne ya sa ya zamo ya zamo mai tsarki ba gunki ba ne kuma a wannan lokacin irin wayannan abubuwan duka to abubuwa ne da yake arimi in ya zo shi kuma la asal lahu illa libarat eh la'annaha baqiyatun bi baqa'i shar'i abu ne wanzaje da wanzuwar shari'a alladhi wa muqtalal amri shine me aka hukunta wa nayu me aka ce me aka hana fa idza nufiyatu suri idan aka yi busa cikin kaho wa zalan hukumu shar'i shikenan magana ta kare eh daga zalan an yi busan kaho shikenan nan gaba ai za ka yi da halal da haram duk ɗaya ne eh duk da halal da haram duk ɗaya ne an dauke hukuncin in an dauke hukuncin shikenan ai babban malami ma zai sha giya ba komai eh an koma asali haka abin yake to ashe kaga arili wai kuma gaskiya ne da yanzu za zuwa ce wallahi tallahi wani ba dan Allah zai ji Allah ba gaskiya ne da yawa wani yana jin Allah ne dan wuta yana tsoron kai shi da wani ya bauta Allah ne dan aljanna saboda akwai mata inda Allah zai ce an turo wani annabi ya zo ya ce to mala'ika na ya ce in faɗa muku Allah ya yafe muku Allah ya yafe muku duk wanda ya duk kowanta annati an rufe kofar wuta yau ba wuta ba aljanna daga ranar liman yana masallaci zai bar sallah tun tsire da rawa sai wuce gidan ya to ba wuta ba kuma aljanna ya an hutar da shi arili ne hukuncin ne dama ya sa mutane ake jan linzami to an cire kaga ba asali ba kenan ba asali ba ne arili ne to wayannan ya kamata mutane su fahimci addini ta nan wa zala lakum shar'i in tagalat al-ashya kullu hada tarak al-asliya kowanne ya koma sarkin sa na asali fa shar'u aridun shari'a arid ne baqa'u bi baqa'i hadhihi dar a nan duniyan ne giyan duniya halal ne ko haram ne to in ka je ka sha giyan lahira fa me yasa ya zamo a nan ya zamo halal a can ya zamo haram ai a nan ya zamo haram a can ya zamo halal saboda arili ne asalinsa halal ne amma yugayyirul aqala hankalin in ya juye kuma ba za ka iya bin ubanni abin da ake son ka yi ba wannan shine dalili a farkon addini ba an yadda ka sha ka sha ka sha giyan kafin lokacin sallah ba walaysa alaikum junahum fi ma tayyimu idza amanu wa tattaku summa amanu ko eh ba haka Allah ce ba ai ana shan giyan da safe kafin sallar azhar ka dawo daidai kuma akwai addinin amma a lokacin mu'aradan bai fito ga baki ɗaya ba ba su am yadda ka sha giyan amma ka shigo musuluncin dai amma sha giyan tunda ba abin da suke so su giyan to sai su sha can an jima aka sako ana nan ana nan ana nan ana tafi ana yawa daga cikin shike na Allahumma bayyana bayanin shafiyan fi hamri Allah ka yi mana bayani yaya abin yake ce a to daga yau karasha sai duk wanda ya sha giya ga hukuncinsa ga kaza ga kaza ga kaza sai na Umar bin Al-Khattab lokacin yake Amirul Mu'minina ya gamu da wani ya siyo giya a ɓoye yana bin shi yana bin shi yana bin sa sai ya zo gida sai ya shiga gidan ka san mara gaskiya yana shiga sai da ya duba tukunai kulle kofa sun ji shi an tura shi ne sai giya da su sha kuma muminai ne yana cikin shan giya sai na mura ya zo ya zo kofa a kulle sai ya zaga ta bayan gida shi kuma ya kama katanga ya hau yana zuwa sun abin da za su sha giya sai ga sai na umaru a gaban su suka haɗa idan sai na umaru zai ce ta umaru ka kama mu da laifi ɗaya kai makarar laifi uku eh kafin sai na umaru ya magana ya ce ka kama mu da laifi ɗaya to kai makarar laifi uku Allah ya ce wala ta da kudu buyutan gayar buyuta kuma ta ta'anisu wa tusallimu ala ariya kar ku shiga gidan mutane sai kun nemi izini kun musu sallama ba kai ba ya ce na je ɗaya Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha wa la tatuha min zuhuriha in da ku shiga gida ku shiga ta kofa kar ku shiga ta baya kai kuma ta baya ka shigo yace naji ju Allah ya ce wala tajassus kar ku yi bincike yace to naji to ku tuba ku bari suka ce mun tuba yace to shikenan kaga ai arili ne ku tuba ku bari yace mun tuba yace to shikenan ni ma na saba tunda ai zunubi kowa yana aikatawa to wato haka ya musu bincike kenan shikenan wanda ya yi taurin kan ya haka ranar yana tafiya ta shi kakil madina shi kadai da dan kurtun giyansa sai gaba kuwa gaba da baya ya haka zai kurba sai ga sai namuru a gaba sai ce Allah idan ka rufa mun asiri daga yau wallahi tallahi na daina shan giya to giyan na hannunsa kuma ya haɗa ido sai na umaru sai na umaru ya ce ne yake hannunka sai ya ce ai maɗi ne da ya zubar ko sai Allah ya bai kunyata shi bai tabbatar masa daga ranar ya bar shan giya kaga adili adili ne akwai abubuwa da yawa wanda mutum ya kamata sai ya tafi kuma in ba ilimi ba yadda za ka yi ka gani a sarkace abin yake eh a sarkace abin yake sai ka fitar da wannan ka fitar da wannan ka fitar da wannan tukunin mutum ya kai lafiya Allah sa mu gama lafiya na fa'iza an fiye surko falam yabqa takalifu ai babu wani takalifi a lahira wa ma man haqqa alaihi al'azabu wanda azaba ya tabbata a gansu min kafaratin kafirai fa inna ma huwa ardun fi suma arlin ne kai su ga wannan wal asalu amma asali arrahmatu wal muhabbatu ne duk wani wanda ya zo duniya arrahmatu wal muhabbatu ne rahman ubangiji ne da soyayya ya turo ka duk wanda kaga ya shiga lahira mu'arili ne ya zo ya ja ne da Allah eh abinda Allah ya ce karka yi ne yayi shine dalilin kafircinsa yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani wannan anan ya gamu da shi ba daga zuwan sa bane ya zuwan sa tsarki yazo saboda watti ne wazai tuna tsuri shi na hadal balad al amin laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim suma raddadna wa asfala safilina kowa ya zo da tsarkin sa ba wanda ya zo arme babu shi arrahmatu wal muhabbatu ne samar da mutum to saboda arili shi ya kafartar da mutum da wannan ake masa shine yake cewa fahum mahabubuna so an so su muharramuna kuma an haranta musu wani abu wa in waka ko da abin ya faru bi mawaka a cikin su akwai wanda ya abku cikin fadin ubangiji wa ma wa rahmati wasi at kulli shay'in kaga rahma ta shiga kenan wasi at kulli shay'in wa qala inna ma qawluna li shay'in sai kuma aka dawo can zaka koma iradan nan wa qala inna ma qawluna li shay'in fadin mu ga abu idza aradnahu in mun so kaga mashi'an nan da ta sake komawa baya wanda ta rabu gida biyu mashi'a da baikin gidan annur wa sa'ada da baitin gidan al ashaqawatu wa zulm aradna kaga iradatul lahi kenan innama arad in in idza aradna an naqulu kun fayakun shikenan eh fa innal kafarata su kafirai waqat alayhim sifatul iradati kaga siffa ce ta irada wal kalimatul azimata shi kuma kalma na azima min alhaƙi daga Ubangiji wai ya kun. Shi ne kun. Kun. Wai ya kun. Fama waƙa'at illa alama bugu wannan ba wani magana ne kuma Allah yi. Wannan kun ɗin ne. Addu'a ta yi. Shi ya san za a kira? To, gashi til azal an sa a zo a yi wannan a yi gashi addu'a ne kuma gashi na a mahallin kun sai ta fito cikin mashi'a ta addu'a to haka idikhalin haka lamarin Allah yake a ko'ina shi magana yake a ko'ina zartar da abin sai yake ai yana da wahala ne amin eh sai yana cewa sai ga mutum yana cewa ya san Allah in Allah ya kushe shi ya waiwaya ya ta faɗa ya ta faɗa kuma Allah ne ya kushe shi ya gwada shi ya gani to wayannan abubuwan da ke faruwa kenan fa ma waqat illa haka ne fa innal kafarat waqat haka ne ala sifatul irati wal kalimatul azimati min al haqi wa yakun fama waqa'at illa ala mahbubin muradun lillahi ta'ala ba ta atkuwa sai akan abin da Allah ya so na muradin sa walahum si'atu rahmati to akwai yalwatar rahma allati wasi'at kulli shay'in wanda ya yalwaci komai da komai wa in waqa'a fihim ma waqa'a ko wani abu ya abku fa inna ma tilka ahkamul hidatul uluhiyya to wannan abun hukunci ne wanda ya kewaye uluhiyya fa ma tar haqqi kulluhum da abin da ke cikin halitta baki daya minan ni'ami ni'ima ne wa azabin ko azaba rahatun ko hutu wa bala'un ko bala'i wa rahmatun ko rahama wa intiqamin ko kama mutum da laifi kulluha akamul ilahiyya wannan duk hukunci na ilahiyya almuhidatu wanda ya kebance ya kewaye komi falaysa li ghairi subhanahu fiya shay'un wani Allah bai da hannu cikin wayannan abubuwan fala asalu to asalin abun yana izin a wannan arrahmatu wal mahabbatu rahma ne da soyayya domin wani bala'in sai an tura ka cikin bala'in tukunna kake fita ka gane Allah wani rahama ce take sa mutum ya gane Allah wani bala'i ne yake sa ya gane Allah haka abubuwan suke gurin da kai kai wance wani gurin da kai rawa wani yayi rawa ya samu kuɗi wani yayi rawa sai ya sha duka ai rahama ce da azaba a gurin eh kuma abu ɗaya ne jalala ita ce jamala canji ne kawai in kai sha ce ba a san naka sai a jijjefe ka da dutse wani yana yi kuma a tara ma duki a ce yayi kuɗin da zuriyarsa ma sai sun amfana kuma ka rasa me dalili ga kawai ba a so shi bane rahmaniya ce ta yi aiki kawai a gurin yadda take so فالأصل حينئذ الرمع في كل موجود وعلى هذا الحد أو أن الحد يتنزل قوله تبارك وتعالى وبنجي كسوق دفتنسا إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله shi Allah bin nashi ga mutanen la ra'ufur rahim wato kabar Allah da da da da kabar mutane kabar Allah da mutanensa eh شملت المؤمن والكافر كاجا هذا كافري da mumini la'annahum minan nas domin su wasa cikin mutanen ko sun fita to raufur rahim kuma kaga ai maganan wannan balarabin kauyen da ya sake dawa ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi kace in amutu za dawo yace yace an dawo kuma kace za yi sabi yace yace to waye zai yi sabi yace Allah yace shi da kansa ne zai yi sabi yace sai jiya tafi yace to balarabe kai albadawi ka zo ka tambaye ni na baka amsa ka ji ce a ka ce Allah ne zai hisabi da kansa ran tashin yamma yace yace to in ko shine zai yi hisabi to duk kowa zai shiga aljanna sai ce me yasa ka faɗa ka yace li'annahu ghafurur rahim li'annahu ghafurur rahim sai manzo Allah yace wallahi faqiha al-arabi wannan balaraben kawai ya fahimci Allah ai ai zallan abin da ake dubawa tafi wani sahabi ya faɗa ya ce ban ga dalilin da za a shiga wuta ba wannan babi ne na yi shi na rahama ne waɗansu abin da yasa ake yin shiru ba a faɗan irin wannan wallahi wani bayi da hankali ne daga ya ji irin wannan kawai sai fara tsiya eh amma kuma haka abin suke wani wani wallahi idan ka duba kaya fa an ka taka ana kankare maka zunubi shekara ɗaya ne kaya tuntube yanka yana kankare al'umma ne Muhammadu shine ma'anan kullu sulama min ahadikum sadaqatun sulamu shine gaba ai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai mura ciwon kai zazzabi ciwon haƙori, ciwon ido, ciwon kunne, ciwon kafa, kai kowane abu da kai yudu'a sa'irul jasdi bil huma wa sahari. Duk jikin ka za ka ji. To duk jikin ka nan a lokacin in zazzabin ya wuce na lokaci da an gafata maka zunin shekara ɗaya. Ai inda ya same ka inda an haɗu takalmin ka je sawa ya ɓata maka rai ana gafata maka zunin shekara ɗaya. Takalmi al'umma annabi Muhammad. wani wani sahabin annabi da ya duba ya ce kai bai ga dalilin da wani ma zai shiga wuta ba daga cikin al'umma annabi Muhammadu ai wato babin ne in aka buɗa shi gaba ɗaya sai mutum har zai yi ittikali to ittikali ne ba a so shi yasa Allah ya ce wala ya amanu makarul lahi illa alqawmul khasiruna sai aka aka kulle amma in ka koma ka duba wani gurin to in kai da Allah ne za ku yi magana ka san na sani ubangiji ya ce na san ka sani ya ce a wuce kawai domin ana yin fitowa ana yin haka eh ka san na sani na kiyaye saboda kaza in naka za ce ubangiji ya ce zai maka azaba ce to ni ko ubangiji ba haka nazace ka ba ya kazace ni ce wallahi na zace na zo da duk laifi na zaka yi mun gafara domin na san kana da girma Allah zai ce wuce shine ana inda zannu abibi wa ana ma'ahu sanin Allah ka tsaya a kan ka riƙe wannan ɗin shi ne wahala. Amma ka sani dukkan nususu ne za su fitar da kai. Shi na yake magana wa shi wata jami'ai shigar da mutane dubu saba'in aljanna. Dubu saba'in kuma aikin me yake nan? Ai bai komai ba. Dubu saba'in ya shigar da su aljanna. Ai bai komai ba. Almajiransa ma za su shigar da miliyoyi. Wallahi, wallahi tallahi. saboda yadda suka yi shiryar da mutane akan Allah da Annabi Muhammadu ana magana wani wani babban riga ya boye ka a cikin abu jahilci ne kawai jahilci ne Allah ke ya nau minan nashi wa qawlu jalla wa ala wa laqad karramna bani adama mun girma banu adam ila qawli wa faddalnahum ala kaseerin ka gani ko faddalnahum ala kaseerin mimman halakna tafdila kasan dan adam ya fi mala'ika ya fi mala'ika saboda shi jibili kala ɗaya aka yi shi mun kuma kala biyu aka yi mu zaka iya sabon Allah zaka iya bin Allah shi kuma zai bai isa ya saba wa Allah ba a dan gwada shi da mu mana shi ma a dan ba shi irin mu a gani ko shi ma ba a gan shi ya shiga silma ba ka gani ai ba a gwadan ba to saboda haka ta nan ne dan adam yake fi ya kai su Israfil da Azra'il shi aka ce a wannan ba kowa bane kuma amma dai sauran mala'iku kala ɗaya ne mu kuma kala biyu ne jikin mu akwai abin da aka halicce mu da shi dan sabo shi kuma ba a halitte shi dan sabo ba bai isa ba la'a sunan laha ma amara wa yaqalu na mayu maruna saboda haka in muka je aljanna suke zama hadiman mu waya shamilatu lil mu'mini wal kafiri ai da mu'mini da kafiri ba duk ɗaya ne hada wal asalu ana magana kan asali ne wa ma fi qawli jalla jalaluhu وأذى كماله إن شر الدواب إن الله يسمو بكم الذين لا يأكلون كنا كو ولو علم الناس في خيرا لا أسمعهم كو وقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى قول أولئك الشر البرية تو ونين هر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أولئك هم الخير البريئة إنك خير البريئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات to bari'a ina ce halkun layi ne gaba ki daya suwaye mafi alayari mu ne saboda haka mala'iku sun mutane sun tun mala'iku fa inna ma hazil ahkamul uluhiyya wannan na muka magana ne na uluhiyya dar'at alaihim wanda ya faɗo kan mutane wai aridatun shi ma ya zo ne bayan babu wal asalul awwali asalin farko qala sallallahu alaihi wasallama bi tabi'il wujudi manzo Allah ya faɗa cikin standin din samuwa inna Allah halaka al-halqa Allah ya halitta halitta hatta idza faraga min halqihi da ya gama halittar sa ikhtara minhum bani adam sai ta sai zabu banu adam a harajahu baya kifi dalailun nubuwati wal hakim fi mustadrik ka gani inna Allah halaka al-halqa hatta idza faraga min halqihi kaga ihtara minhum bani adam هذا حديث صحيح وهذا الاعتيار يشمل من بني ادم اي ان تارا ان جاء maka azza ibn adam saboda haka dukan su masu tsarki ne wanda fa ka gane kafirin karkace kafiri ne saboda haka ba shi da amfani a wajen Allah a yana da amfani shi da nake gaya maka shi yasa fahimtar mu da saura ba zai yi ɗaya ba ba zai yi ɗaya ba malamin mu ba iri ɗaya bane shi yasa ba ma kyaman kiristoci ba ma kyaman su gurin da Allah ya sa su irin aikin su kenan amma zamantakewa na yau da gobe ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da kabir ya zauna da nasaran banu najran yanzu najran ba na jin akwai akwai akwai waje daya saboda manzo Allah bai kyamace su ba mu ma da iyaye mu suka bar mu da baya manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin an fi shiga musulunci zon izala ne aka daina shiga musulunci saboda kai ma cikin gidan ana neman a yayi moka a fitar da kai da karfin tsiya kana cewa kai musulmi suka ce musu yadda ba waye turo su malam ne haka wannan shine sa musulunci ya kasa tafiya daidai mun yi nisa to amma mun yi kusan kaiwa karshe haka ne ko mumin wa hadha huwa al-asl wa hiya al-muhabbatu wa rahmatu kaga soyayyar nan dai da rama wata karimul ladzi zakara fil aya da girmawa da ubangiji ambata wal asalu wa ma turi alai ba'da zalika awaridun asali da abin da ya fado bayan wannan arili ne satunzalu wa yakuna ruju ila al-asal sai koma baya والسلام انتهى ما أملاه علينا سيدنا شو أحمد التجاني اللهم أنفعنا به في الظاهر والباطن بجاه رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المدار الذي صلاة تملأ العزلة والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين لا رب الفاتحة